أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin ash-shama'il muhammadiyya na al-hafiz al-imam أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى لتاهي دكي بياني جمدا تبيبو تسفو في نا النبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن سنو أنه واجبي أكون قوة المسلمين دين يسمى صلى الله عليه وآله وسلم يسنشي كما يا so shi ya yi koyi da shi da samu rabauta duniya da lahira muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da haƙiƙarin sanin manzo sallallahu alaihi wa sallama da haƙiƙarin yin koyi da shi a yau muna ranar litinin muna uku uku ne ko uku ga watan zulqa'ada 1447 hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da 20 ga watan hudu 2026 miladiya muna fata Allah ta hala mana muwafaka a wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka don suka guda biyu sun gabata a cikin mukaddima da kuma gabatarwa da bayani game da abin da ya shafi mahimmancin wannan maudu'i to wancan mukaddima da muka fara karantawa tana kunshe ne duka in ka tattara ta ga baki ɗaya ka jumulce ta tana bayani ne akan cewa lalle lalle mutum ya san cewa dukkan wani abin da yake rane rataye ga manzo sallallahu alaihi wasallama wanda mutum zai san shi yayi koyi da shi ya rabauta to dole sai ya kuma zuwa cewa kuma yana ga fa'idodin da muka karanta insha Allah sun wadatu game da sanin wannan kenan waɗanda muka karanta sun wakilci waɗanda muka karanta ba da haka kenan insha Allah yau kai tsaye ko za mu haɗa cikin gundarin littafin bi izinillah a kafin nan za mu rihi dukkan mukaddumomin da muka yi game da wannan littafi ga wata faɗa ta Sufyan bin Uyayna rahimahullahu ta'ala wanda yake cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar fa alaihi tuqradu al-ashya ala khalqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqaha fa huwa al-haq wama khalafaha fa huwa al-batil wannan shine abu na karshe wanda ya kamata mu sani sufyan ibn uyayna yake cewa lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine ma'auni mafi girma zuwa gare shi ne akan buzuro da dukkan al'amurra ko ma menene na rayuwa na da gobe to akan buzuro da su ne akan halittar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan sirar shi da kuma shiryar shi duk abin da ya dace game da abin da aka samu ga manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan shine gaskiya duk kuma wanda ya saba mishi to bata ne ba shirya ba ina ta fahimta dan haka kenan daidanin mu mu san annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan al'amuran mu idan muka tashi ya zama to mana shine ma'auni shine sikelin da zamu auna komai wanda muka iya gane na kirki ne na banza ne shirya ne bata ne wato ta wannan hanyar ce duka za mu san su muna fata Allah ta'ala ya mana muwafaqa za mu fara babu na farko malice bismillahir rahmanir rahim qala al-hafiz abu isa muhammad bin isa bin sarwa at-tirmidhi باب ما جاء في خلق في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم باب da yazo yake bayani game da abin da ya shari halittar annabi sallallahu alaihi wa wasallam ma ja a fi khalq bi fatihil khali kina na yin halitta to kuma can gaba zai zo mana ko kuma darussuka na gaba za su zo mana babu ma ja a fi khuluqi ɗabi'u kenan waɗannan abubuwan guda biyu su ne don suka haɗu suke babu shamari to ana malam sai fara gabatar da halitta kamar da suna duk da cewa wato ɗabi'u waɗanda suke ɓoyayyu kamar irin su amana irin su gaskiya sun fi mahimmanci sama da halitta yadda Allah ta'ala ya halicci bawa to amma ana an gabatar da wanda aka fi saboda shi ne farko kuma galiban za ka ga cewa wato ɗabi'a ko kuma a ce sifa ko yanayin zahirin mutum wani lokaci yaka kasancewa unwani ne na baɗin shi mana kamar wata matashiya ne na sanin abin da yake ɓoye a gare shi da kama ne fara da wannan kafin makaranta hadisi na farko za mu karanta ƙauli na shekul islam wanda zai kasance mana ma'auni ne cikin dukkan abin da za mu ji na siffar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin ambata siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin abubuwan da allah ta'ala yake bance shi ya fifice shi sai ce wa kana khalquhu sallallahu alaihi wa sallam wa suratuhu akmalu suwar wa atammiha wa ajma'iha lil mahasin addalatu ala kamalihi wato halittar da Allah ta'ala ya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da surorin shi yadda Allah ta'ala ya suranta shi shine mafi kammala shine mafi cika shine mafi tara dukkan wani kyawu wanda wannan yana nuna akan cikar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kasancewar shi shi fi kowa kenan duk wata sifa da zaka ji wanda sahabbai suka siffanta manzo sallallahu alaihi wasallama da ita wanda sifan a cikin bayin Allah ita fi kowace babu kutankwacin ta مالك حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطب ولا بالصبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء آه ولا شيء نفس الحديث وانا حديث حديث ne ingantacce Imam al-Bukhari ya rawaice shi a cikin kitabul manaqib al-manaqib babu sifatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka nan imamu muslim ya rawaice shi a cikin kitabun libas wa zina shi ma dai baban da ke bayanin sifar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka dai a takaice wannan hadisi ingantacce ne a marawacin wannan hadisi daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine Anas dan Malik wannan shahararren sahabin na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yana daga cikin wanda suka fiya rawaito hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yi hidima wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a tsawon lokaci a wani hadisi bayan cewa خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين وما قال لي قط لما فيما فعلت حكم ولما فيما لم أفعل أو كما قال صلى الله عليه وسلم yake cewa shekara goma suka yi da tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan mishi hidima amma ya ce da dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi ba game da wani abu abin da ya ce dan me kai ko abin da bai yi ce dan ba kai ba wani ke nuna maka saukin hali na annabi sallallahu alaihi wa sallam mana ba mutum bane wanda yake son yawan magana ga abin da bai kai ba magana yakan kimtsewa sai in abu ya zama dole yake yin magana wani ke nuna maka wannan hali na alaihi sallama kuma yake nuna maka wato irin wato biyayya da kuma kokarin kwatantawa da sabon alaihi sallama wanda ya zara da manzo shekara goma ba ce mishi ba dan me kai dan me baka yi ba wannan ya nuna shikin da daban saboda alaihi sallama baya shiru akan abin da ba gaskiya ba inda ya yi kuskuren da ya ce mishi kaza ya kamata kai ba kaza ya kamata kai ba ko ma kaza sake kaza to shi ma da ya shekara goma har aka wannan ya shuɗe ba ce mashi dan me ka dami kai wannan ya shekara da bane na ka shekara goma yayi yana ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam hikima wannan kuma kusan dukkan sahabbai haka suke mutane ne na daban yadda Allah ta'ala ya zaɓi manzan to haka su ma Allah ya zaɓe su a cikin wannan al'umma wato shi wannan Anas kamar da malamai suke faɗa na tarihi cewa kusan sai da ya haura shekara ɗari kafin ya rasu kuma Allah ya mishi albarkacin ɗaya masu yawan gaske an ce a wani ƙa'un wata alluba a lokaci guda kusan ɗin shi tamanin suka rasu ya yi iya masu yawa wannan kuma sakamakon addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi mahaifiyar shi ta ce ya rasu da lahi udula ya ma'aikin Allah yi mishi addu'a ta alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fihi yace ya Allah wannan yaro sai ne yaro da matashi yace wannan yaron saboda shi da ma suna kanana ne da kuma yake shi kashi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya mishi hikima to to nemi manzon Allah ya mishi addu'a manzo yace ya Allah ka yawaita dukiyar Anas ka sanya albarka ka yawaita mishi ɗaya ka sanya albarka a cikin shi to ɗaya na cikin shi banda jikoki sun haura iyali masu yawan gaske Allah ya wani albarka dukiya kuma shi da kai shi yace gonakan mutane a shekara wasu su ɗaya suke abinci shi su biyu yake girma Anas bin Malik wannan shi ne marawacin a wannan hadisi yake cewa annahu sami'a yaqulu kenan abdurrahman yake cewa lalle shi ya ji anas dan malik yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa bit-tawil al-ba'i wala bil-qasir annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance ba mai tsawo bare at-tawil al-ba'i kalmar al-ba'i waska ce daga bana ne ya biyu bayanan ai iza zuha ko kuma bana ya gunu baunan idza ba'uda dukkan manonin guda biyu suna nuna abu ya kere ya bayyana ya fifita a cikin yan uwan shi to shi Rasulullah sallama yana da tsawo domin wannan gabar tana mana bayanin tsawon shi Rasulullah sallama ba yana da tsawo ba sai mu ce zallabe ne wala bil qasiri kuma Allah ba gishiri bane kenan a tsawirin bayan shi ne almufuritu fi tulihi duk mutumin da tsawon shi ya huce ya yi zallabe bai ta wannan shi ne a tsawirin bayan to shi ba aka yake kuma da kusan dukkan abubuwa kamar da suke faɗa abubuwa tsakatsaki ya shige duk lokacin da abu komin kyawun shi in ya fice to muni yake sai za ka cewa mutum idan tsawon shi ya tsawo to za ka san ana samun waɗansu gazawa daga cikin yanayin shi ina ta fahimta da haka shi ba dogo ba ne wancan wala bil qasir kuma shi ba gajere ba ne allazi jismuhu jismuhu kisran mana ba dan gajere ba ne kuma shi ba zallabi ba ne wannan shine bayanin tsawon shi sai ce wala bil abiyadil amhaq wala bil adam kuma shi ba fari bane amhaq yace shadidul bayat mana shi ba fari bane fari bat wanda an ka gan shi gashi nan ka san fata ai kala kala ce mu yanzu kawai da yake mu bakaje ne muna aura baki da wuri kawai to amma cikin mararen ma akwai wani fari bat akwai masara akwai fari wanda ya gwamayu da sha akwai fari wanda ya gwamayu da baki haka kaloluwan su to shi annabi sallallahu salama ba fari bane fat shi ne ba ana amha kinan ba mu bari bane kal kuma wala bil adam kuma shi ba bane al adam mana shi ne al asmar shi ba fari bane fat kuma shi ba baki bane amma ya zo a cikin wasu ruwayoyi da za mu iske su a gaba cewa bayadun ne mushrabun bil humra hasken annabi sallallahu alaihi wasallam bayadun ne mushrabun bil humra ma'ana fari ne wanda ya gwamayu da ja yana fari ne wanda ya gwamayu da jajaja an gane ko to wannan shine kalar fatar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba fari kalbani kuma shi ba baki bane da haka kenan tsaka tsakiya tsaka tsakiya fari ne mai jajaja sai ce wala bil ja'adil qab kuma wala bis sabt wala bil ja'ad shi kashi shi ko ba murmurarre bane wanda yake ya nannade irin gashin irin na bakakken fata da irin irin su to ba irin wannan gashin bane wanda yake wanda ya nannade ya shiga cikin junan shi shine al ja'ad al qabi kenan wanda ya ya ya dandade sosai wala bi sab kuma hallau ba sakikke ba ne mana wanda ya kwanta haka kamar irin na na wasu daga cikin insana kaga akwai irin wannan wanda su gashin kawai a tsaye ke zatsat kamar tsintsiya ko mu ce kamar wannan to ba irin wannan kenan shi ba cakurbure ne ba ne irin wanda ke nan daɗewa kuma shi ba sakikke ba ne abin nufi kenan shi yana tsakiyar wannan wane ne ma'ana gashi ne wanda yake ya ɗan landade amma kuma ba na ɗaya mai kyau ba ba na ba na ɗaya mai yawa ba ina ta fahimta to duka wannan sifa ce ta tsawon annabi sallallahu sallama da kalar shi launin shi da kuma gashin shi kowanne in za ka cewa tsaka-tsake ne ba wannan ba ba tsawo ba tsawo zallabe ne kuma ba gashi ba fari shi ba fari fata ba kuma hannun ba baki ba kuma gashin shi ba cibrarre ba ne ko ba sassakake ba ne kamar suka ce haka na salasalama komi shi haka yake za ka in ka same shi a aƙidar shi wasu mu'amalar shi dukkan al'amuran shi kai al'ummar shi ita ma tsaka tsakiya ce wa ka zalika ji annakun ummatan wasa ya ce khairul umur ausatuha to a komi ana so komi in ana so a sami kalite da kirki cikakke mafi kyawun kan aka dake to haka Allah ta'ala ya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ni'ima ta kasancewar wato komi shi zabibbe wanda ya fi domin in ya kuce to zai muni in kuma ya gaza shi ma ne za a samu matsala zai muni Allah ta'ala ba shi wannan sai ce ba'athahu Allah ta'ala ala ra'asi 40 sana Allah ta'ala ya aiko shi ya ba shi annabta yayin da ya cika shekara arba'in kuma galiba annabawa akan aiko su ne alamma balaga a shudda a taina a hukumar muhimmi ana idan suka kai shekara arba'in ne annabta take da to shi ma haka lokacin da ya cika shekara arba'in ma'ana aka annabtar da shi kuma daga baya aka manzantar da shi sai ce fa aqama bi makkata ashar sinin wato annabi sallama ya zauna a makka bayan an aiko shi shekara goma wa bil madinati ashar sini haka nan a madina ma shekara goma to wannan wato anas da tabbata a gare shi abinda ya shahara ko kuma ya fi aka fi rawaitowa shine cewa ya zauna a makka shekara goma sha ina dan fahimta bayan aiko shi sai dai shekarar goma sha uku sannan ya zo madina ya shekara goma amma ne ya ce ya zama a maka shekara goma a madina shekara goma to malamai suka ce me yasa ya ce ya zauna a maka shekara goma wasu suka ce ya fidda shekarun farko wanda aka yi adda'awatu sirriya wannan lokacin da aka yi da'awa a asirce daga ya kawo shekara uku aka to wannan ya fidda shi yasa ya ce ya zama shekara kenan ya irga ne daga fara bayyana da'awa har ya zuwa hijirar shi daga bayyana da'awa zuwa hijirar shekara goma ne na ta bayyana in ka kara da wancan da'awa da aka yi sirriya zai zama shekara goma sha to anan suka ce ya irga wannan wannan suka ce kuma a ya bi al'ada ce ta larabawa akwai wato inda suke ƙoƙarin haɗe idan lissafi aka samu mara to sai saukar da shi zuwa ga adadi wanda yake goma suka yi irin wannan to suka ce wato irin wannan ne sai ce wata wafahullahu Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar shi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ala ra'asi sittina sana akan ma'ana yana ɗaya shekara sittin kaga wannan ya gudanar da wannan ne kallo zuwa ga wancan gomar da ya ce ya zauna a madina suna ta fahimta wannan kasafin da ya da ya hazafi amma ban da ya shahara annabi sallama ya kuma ya fi inganta shi ne cewa annabi sallama wato ya rasu da shekara ɗan sittin da uku an gane ko an aiko shi na ɗan shekara arba'in ya zauna a makka yana annabi shekara goma sha uku ya zauna a madina shekara goma duk ka haɗa za ka sami shekara 63 to amma duka wannan ya biyo wacce al'ada ce ta wato ya yanke wannan marar da aka samu wani shi ya haifar da wani wani suka ce ba don ba kowai wahami ne yayi a al'ada ce dama sananna ce malarba suka yin ta tun nan da wahami ne ka kalli yanzu ƙarshen hadisi shayar salama ya rasu ya bar duniya a kan shi babu hurhura gashi guda shi to irin wannan lissafi riddigewa yanzu wancan zai boye mishi kai kanka za ka san cewa wai ba dan ya mance bane ko abin ya boye mishi a'a wannan dai al'adar da ake yi kuma sananna ce ana yi ita ce kawai an gane da haka kenan abin da yake tabbatacce annabi sallallahu alaihi ya zamna a makka shekara goma sha uku bayan aiko shi ya zamna a madina shekara goma ya rasu na da shekara a 64 sai ce walaisa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sha'aratan bayda yace annabi sallallahu alaihi ya rasu ya bar duniya akan shi da gemun shi babu furfura wanda sai kai kwara guda shi wasu ruwa ma an ce sha uku ne an ce sha bakwai sai ce sha takwas duka kan shi da wannan an ka hada duka bai kai furfura guda shi a shekara 63 malamai suna cewa wato wannan Allah ta'ala wato ya adanta ne salama da wannan ne kasancewar suka ce ita furfurar wani lokaci takan aibantar da mutum takan sa mutum ya zama tsoho shekarun kaɗan kaɗan amma da amma da furfura kawai ka zama tsoho ko dole ka yarda mun jike sun ɗan zo da gaugawa kaga duka shekara arba'in da wani abu amma wala wani inda gaishe na san yaki ne sai ka sha baba kuma dole ya zama bane saboda dan wani hufura to takan to suka ce shehu sallallahu ba a so a samu wani abin da har wani zai gani a gini suka ce musamman mata kasan mata ba a samu hufura to kar wannan ya mutu wata ce ji to wannan zai yi ma'ana wani wani kwarzane ko kuma a ce wani wani kama a ce a rashin abu mummuna game da ko kuma wani abu mummuna game da imaninta tunda shi so ake duk abin da yake gare shi kaji kana san shi kamar ka mutu ina ta fahimta kamar yadda ina ji ko miro da kaisi ne yake faɗa yake cewa yana ba da labarin mata yake cewa a rahunna la yuhibbuna man qalla malahu wala man wala man ra'ayna shayba fihi ko kuma ta kawasa wani kauli ne kama haka yake da su mata duk wanda yana da gurgura ya ce na ga cewa mafi yau ba sa son wanda duke shi ne kana ko yi hurhura ko yi doro to wani ba sa son shi tumarin suka ce wasu masu shura suka ce Allah ta'ala ya kananta wannan ne don kar a ga wannan kin a cikin shi walau ta'ala Allah don haka dai wanda ke nuna maka irin dukka bin diddigi na sabon mazo sallama game da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai fitar da kai cewa suha rayuwar da suke nan sallama ba kamar yadda mutane suke tunani ba a komunsu shi abin koyinsu motsin shi da rashin motsin shi kawai shi ne madibin kuma shi ne abin dibawa menene za a gani daga cikin shi a rawaito wa al'umma wani wanda za a ji ko a aikata ko abin da kuma da kaga wato kuma duk da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa har duka duka hurura bata kai ba 20 da wani 20 ba ko amma wannan da sai ke cewa shayyabatini hudun wa akhawatu yake cewa ai suratul hud da ire-irenta mana surori masu zafin kiyama yace wannan ɗan hurhuran ma duk su ne suka kufu shi su ne sababu tuna gobe tuna kiyama domin shi ne kyama yini ne wanda wato zuwan shi ko kuma tana shekar sa furfura Allah ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba yini ne wanda in yazo yaro karami yakan sa kan gaba ɗaya zama fari fat to tun da kiyama ma yakan sa to wani irin ruwan ba da suka sama nan sallallahu alaihi wasallam kiyama ne suka haifar da su to aka san mutum ya rika yawaita tun kiyama don ya yi dabtin al'amuran shi a kina wani shi ne hadisi ne na farko a cikin wannan babi game da bayani game da halittar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sai hadisi na lumali yake cewa haddathana humaydu bin mas'adat al-basri قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعا ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صبت اسمر اللون اذا مشى تكفأ كو اذا مشى يتكفأ صلى الله عليه وسلم وتشمون حديث a hadisi ne ingantacce imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'in shi kitabul libas da sauran malaman hadisi ne ma'ana sun fitar da wannan hadisi shi ma da hadisi ne ingantacce da haka kenan za mu rika duk hadisi da muka zo kan shi ko wanda suke ba ingantattu ba ne to muka zo za mu ishara a kansu mu bi hukuncin da malaman hadisi suke a kai shi musamman imam al-albani domin ya ikhtisarin wannan ya bayyana sahihin shi da da'ifin shi ina ta da to shi wannan hadisin Anas dan Malik marawacin hadisin da ya gabata shi ya rawaci wannan hadisin yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama rab'a annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance rab'a wadansu wasu zamu ga cewa wani hadisi can gaba zai sai a ce marbu'an rab'atan marbu'an duka ma'anarsu kamar wancan hadisin da ya gabata ne ليس بالطويل البائن ولا بالقصير شيء معنى ربع كنا دي دي تشي شي با من تsawo bane zallame ne kuma shi ba gajeri ba shine sai fassara maka kalmar raba'a sai yake cewa laysa bil tawili wala bil qasir Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba mai tsawo bane zallabe kuma shi ba gajeri bane wasu rayu suna cewa ila tuli akrab ila tuli akrab ma'ana ya fi kusa da dogo an gani kenan dogo ne sai mu ce kenan duk kalmar wanda zan fasara mu ce ma'ana annabi da sallama ba dogo ba ne zallabe kenan dogo ne amma bai fita ba daga haddin tsawo sai ce hasan jism wato mai jiki ne wanda yake kyakkyawa kenan mu'tadilun fil khalq daidaitacce ne cikin halittar shi wa mutanasiqul a'da kuma wato dukkan gabban shi sun dace da sauran gabban kuma Allah subhanahu wataala ka dai kai kan halittar bayan shi da surori kala kala rabbuka yakhluqu ma yasha ko sai ga wani yanzu misali aka yi mutum bijiki sosai ko mai kafaɗu sai aka yi mishi kuma ƙaramin kai kaga ba samu ta nasu bi ba ta tami ta kyawu an gane ku to shi ba a samu ba wannan wanda za ga ko ka ga kafaɗa ta yi tsawo ko gwanin hannuwan sun yi tsawo dukkan da mutane na ga surori kala kala duka Allah ta'ala ya haka ya dare nuna kowane iri yana iya yi to amma kuma ga wannan ya wannan ke wannan ya ke wannan ya ke wannan ya ke ko ne irin nashi to shi sallallahu alaihi wasallama hasanul jism jikin shi kyakkyawa ne ma'anar wannan dukkan gaɓoɓin shi sun dace da sauran an gane kan shi ya dace da jikin shi hannun shi ya dace da kafaɗin shi ko inan shi ya yi daidai daidai وكان شعره ليس بجعد ولا سبط wato gashin kai shi ya kasance kina kamar ta hadisi da gabata laysa bi ja'd ma'ana ba murmurin riba ne wanda yake ya dame mai wanda shi cikin juna kamar irin gashi nan wala bi samtin kuma hallau ba wa kwancacce bane irin na shi ba da sauransu kenan kamar da muka faɗa wancan tsaka tsake ne sai ce asmarar launi mai baƙin launi wannan kalmar wasu saboda an rawaito sahabai da yawa sun rawaito launin wani salasalam a wabu wanda ya rawaito shi cewa asmarar laun in ba humaid ba humaid shi kadai tafarruji da wannan da aka su ba da suka da ibantar da wannan asmarar laun domin fi yawan abokanta da suka rata suke azharun laun kambacin su ce kambacin a ce asmarun laun da haka kenan wasu wanda kuma suka tabbatar da wannan suka ce abinda ake ne asmarun laun shi ma dai wato kenan bayadun ne a mushrabun bilhumra ko bihumra kenan mana fari ne wanda an gwamaya shi da shasha to sai ba da wannan asmar kenan sai ce idan masha anasar salama ya kasance idan yana tafiya ya takaffaku ma'ana yana tafiya ne da ƙarfi ka annama yanzu min munhadirin kamar yana gangarowa ne daga tudu ka kwatanta mutumin da zai gangaro daga tudu ya yi kaga ai zai kama jikin shi ne a shirye yake to haka tafiye shi take sallallahu alaihi wasallam kina idan yana tafiya baya tafiya yana jan gaba a daga su kawai yake daga daga kawai yake ba jan ta yake haka kuma baya gaugawa irin wancan gaugawan ko da mana hadisan da suke tsanan sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ta same kamar suna gudu suna bin shi shi a wajen shi daidai ne kinan tafiya ce ke tsaka-tsakiya kuma babu nawa kinan yana ta yana mutum yana ta yana dangi yana kaza da sauransa tafiya ce ake ta mutum yana cikin kwarmi yana cikin karfin shi haka sallallahu alaihi wasallama yake tafiya a wannan hadisi na biyu kenan ko sai mu je hadisi na uku حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عاذب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم آه شمان حديث صحيح ne Imam al-Bukhari ya rawaice shi a cikin kitabun manaqib haka na imam muslim ya rawace shi a cikin kitabun libas shi ma dai hadisi ne ingantacce a hadisin albara dan azib ya dala tabbata a gare shi ya kulu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulan marbu'an a wasu rawaye rajulan marbu'an idan aka ce rajulan ana suna jingina zuwa ga gashi amma masu ruwa cewa rajulan kenan annabi sallama mutum ne marbu'an ma'ana tsakatsakiya kuma da muka je can muka faɗa hadisin da ya gabata raba'atan da marbu'an dide kenan tsakatsakiya ne shi ba dogo ba da shi ba gashiri ba sai ce ba'ida ma bainal mankibaini annabi sallama wato yana da tsakankanin kafaɗun shi guda biyu kenan ta dama da ta hagu akwai tsawo an gani a wata ruwayan bu'ait bu'ait ma bainal mankibai a wannan kuma ba'ida ma bainal mankibai idan muka dauke shi ba'ida ma bainal mankibai annahu kana aridu ala zahar ma'anar kafafin shi suna da fadi ba tsokakku bane azimal jummati kuma yana da gashi mai yawa ila sha'amaci uzinaihi wannan gashin yakan sakkowa har ya zuwa wato sha'amatul uzma na wannan tuwon kunni sai ce alaihi hullatun hamra mana a lokacin salama halin shi yana saye da kumfule jajen yana saye da kumfule jajen to ana malamai suka ce akwai nasosin da suka suke cewa anasar salama ya haramta sa jajayen kaya ka sa diga da wando ko jajjawur wannan manhiyun an an samu daga shi albara dan azirkin yake cewa na hannun nabi sallallahu alaihi wasallam an mayatin humur manzara salama ma'ana ya hana mu hatta mashin hudi da za a dora a saman sirrin abin da ake hawa ya hana a samu jijjiyar wurin a amfani da shi to haka ne ya hana a sa kaya jijjiyayi wani suka ce ya hana a sa kaya jijjiya ma'ana jijjiyayi wanda sun ciza amma in sama sama ne suka ce babu da to a nan albara da yake kwamta cewa ya sa hullatun hamra ma'ana komple na kaya jajaye suka ce ma'ana jajaye ne waɗanda aka sarka su ko kuma ma'ana aka haɗa su da wani launin daban nan za ce za a samu kaya misali a ce baki da ja ko baki da ja to ana mishi tilagin ja ko hori da ja sai a ce mishi ja ko wani launi ne da ja to shi ma akan faɗan wannan suka ce to anan ana nufin wato ba wai ba ya sa kaya jajjaye ba ne irin wanda aka hana wanda ya hana ya sa ja ne da wani launi za a kira shi da wannan sai ce mara aitu shay'an qattu ahsanu yace tun da nake da dai ban taba ganin wani abu ba kaga bai ce mara aitu insanan qattu bai ce bai ce mutum ba dan me dan ne mana ya shige ko kuma mana ya mamaye komai komai ya shiga ciki duk wani abin da ake gani mai kyau to shi tun da yake bai gani abu ne mai kyau ba a hasana minu wanda ya yi manzo sallallahu sallama kyau a cikin nan ya ce annabi sallallahu sallama yana da gashi mai yawa ko to bana malamai suke cewa ana kasa gashin kashi uku ko kuma na suna kamar da laraba su a wajensu yake gashi kala uku ne sifofin shi kenan walish wa suka ce wafa la limma ja jumma waɗannan su ne guda uku nau'uka na gashi idan aka ce alwafara shi ne gashin da ya sauko ya zo gashin kunne ya zo kai wannan tuwon kunne gashin da ya san koyo zo nan tuwon kunne shi ne alwafa allimma ita ce wanda ta sabko ta huce tuwon kunne amma kuma ba ta sabka ba ta saman kafaɗu ita kuma aljumma ita ce wanda ta sauka saman kafada an gani to anan da aka ce azimal jummati ana nihin kawai mana yana da gashi mai yawa kenan yana sabkowa har yakan zauwa wajen kunnuwan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sai hadisi na hudu مالج حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيء قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عاذب قال ما رأيت من ذي ذمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل البراء بن عازب قال تبت أجريش كي تشوى ما رأيت من ذي لما yace da dai ban taba ganin ma'abucin limma mun ce limma wata sifa ce ta gashi ko ana ya fassara mana cewa sahibu sha'r al-mutajawiru shahamatul udhun ma'al wusuli ila al-manki wannan shine limma mana gashin da ya zo tuwon kunne kuma har ya kai zuwa ga wato wuya ya sabka to ana kiran shi himma ya ce to ban taba ganin ba wani ma'abucin gashi wanda yake ya sabka fi hullatin hamra alhulla saubani izarun warida shi ne hulla mana ban taba ganin wani ma'abucin gashi wanda ya sabko har wajen wuyan shi yana cikin kwamfile na jajayen kayi mun ce na ba jan ba tsohon shi ba ja da wani launi isto ban taba gani ba a sana min rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana mafi kyawu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yace lahu sha'run yadribu mankibayhi yace annabi sallallahu alaihi yana da gashi wanda yake sabkowa zuwa ga kafadin shi kamar yadda gabata ba'ida ma bainal mankibayn annabi sallallahu kuma yana da ma'ana kafadin shi tsakanin sa akwai fadi tsakanin na dama da na hagu kina yana da wato kafadu masu fadi sai ce lam yakun bil qasiri wala bil tawil annabi sallallahu bai kasance ba wato gajere ko bai kasance ba mai tsawo bayan da ya gabata a akan wannan akan wannan sifa a matsalar tsawaita gashi ta gana ce na salasalama a ya bar gashin shi ko har ya zuwa kafaɗe shi to nan barin gashi kamar da malam suke faɗa yana daga cikin sunanul adat suna ce akwai sunanul adat akwai sunanul ibadat akwai sunnoni na al'ada akwai sunnoni na ibada su sunnoni na ibada abubuwan da ma'ana asalin dama an yi su ne don ibada don neman kusanci zuwa ga Allah don neman lada to waɗannan sunnoni na ibada amma sunnoni na al'ada irin abubuwan da mutum ma'ana ya tashi a cikin al'ummar suna yi shi ma yi kuma na sallama wato barin gashi ko kuma gashi ya sauko ya tashi a cikin al'ummar shi haka suke yi shi ma sai ya yi wannan to wannan malam suna ce baya daga cikin sunna ta ibada an gane ko amma sunna ce ta ne ta al'ada kiran mutum ya kai tsoniya ana tsarin zai yi wannan amma malam suka ce babu din shi ba haka ba kawai sai ka zo ka tanar salama ya ya bar gashin shi har kafaɗa ka ce ni ma zan yi sunna suka ce a dole sai da dawa sai da ma'ana dokoki abu na farko idan ka ce za ka bar gashinka to wajibi ne ka kula da wannan wani zama suna gita man kana lagu sha'ar fari kurinmu auka makala wani gita duk mutumin da yake da gashi sai ka bar shi ya yi wani gita ka karrama shi ka wanke shi ka tsaftace shi ka sa mishi mai ka rika sarce shi wani shi abu na harko kakka bar shi ya cacca ya yi abin da a inda kai ka bar gashi to ka yi ikirarin wannan gashin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu ka bar gashi amma kada ka bar shi yanayi wanda zai kamanceceniya ka yi kamanceceniya da mace ka yi shi ka sami shi har ka sami shi shushu in wani ganka ma sai ce mace ce sai na Allah sa kana da gashin baki ko gemu he ga da shi a namiji to wani haramun an gani kenan ka yi shi ka yi kamanceceniya da mata manzala salama ya tsine ma mazan da suke kamanceceniya da mata za ka baya halitta kenan abu na biyu kuma ya zamanto za ka bar shi ne ba a wata sifa ba wanda akwai waɗansu waɗanda suke ko kafirai ko waɗansu batattu sun ɗauki barin gashi irin wannan wata alama ce shi'ar ne nasu an gane kamar irin masu shan abubuwan nan dai kaga wasu za su bar gashin su iri su haka suke to in har za ka bar shi ka ba da wancan shi ma baya halitta tunan da haka ne dole sai an kiyaye waɗannan abubuwa to kan za ka bar gashi shi ma an ka bar shi ko mu ba ne sunan al'adat ba wani ladan da za ka samu sunan al'adat an gane ko kuma da suka ci irin wannan mutum baya hukunta shi ka ce kawai yanzu kama a garin nan ala maka gashi ka ce ka bar shi suka ce wani baya halitta sai an auna ko wurin da kake zaune barin gashi a wajen mutanen garin ne ne suwa suke barin gashi a irin wannan wurare don aka ce wani abu ne wanda ba a saba shi ba ba al'adar wurin bane to abin da yake al'ahasan kai ma ka guje shi an gane ko da haka ne dole sai an kalli irin waɗannan kafin a mutum ya bar gashin shi na kenan shi barin rashin barin tuɗe ne nazar salama da ya ga wani ya yi zuru me ce mishi cewa ko ka aske duka ko ka bar duka kenan ko a aske ko a bar inda ce barin shi ya dace zai bar shi to ko ka aske ko ka amma shi nazar suna bai taba aske gashi ba haka kawai ana zaman lahiya haka aske shi ko umara ko hajji kawai in ga ya taba shi amma haka bai aske shi an gani ya danganta wurin ku ba kuma aske ba wani mahzuri ba mu ba ne in ta kama aske saboda su a can laraba in ka gama ce aske karshe to ko haji ko umara ko na rashin lafiya ta kama gashin to ana yi aske amma haka kawai to ba aske to da haka haka ya samu mutane kuma shi ma haka yake an gane ko daga kenan kai ma wato a wuraren ku in wannan ake yi sai kai ko kuma ba a yi abin da zama to ko na shi wurare to daga cikin damar da malamai suka faɗa kai ne zama wani shora me ma'ana shora ka fitar daban a cikin mutane a rika nuna ka shi ma irin wannan bayani baya halitta da haka dai annabi sallallahu salama daga cikin sufofin shi ma'ana yana barin gashin shi kuma yakan yin tsawo har ya rika sabka a saman kafin shi sallallahu alaihi wa sallam في حديث نبي مالك حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن حرمز عن نافع بن زبير بن زبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين دخم الرأس دخم الكراديس طويل المصربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبر لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم آه شمان حديث حديث ني كاتشي الإمام البخاري معناك الإمام مسلم يا رجل حدثنا محمد بن إسماعيل malamin shi imam al-bukhari da gare shi rubuce shi da ka hadisi ne wato ingantacce a hadisin ali bin abi talib yake cewa lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai kasance ba bi tawili wala bil qasir mana shi ba tsawo bane ba dogo bane zalbe ko zallabe ko ba gajere ne amma mun ce ilal'uli ilal'uli aqrab ya fi kusa da tsawo sai ce shatlul kaffaini wal qadamaini ma'ana ghalizuhuma hannayen shi guda biyu da kuma kafafuwan shi ma'ana masu kauri ne an gane suna da tuwo masu kabri ne to amma ba irin kabrin ba da yake kaiwa zuwa ga khushuna babu kuma babu kauri an gane kenan masu kauri ne kuma allo masu taushi ne kamar yadda anas ya siffanta hannayen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mu gani can gaba yake cewa wala masastu khazzan wala hariran wala shay'an kana alyan min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an zike cewa da dai ban taba ba shafan wani abu wani abu mai taushi alhariri mai taushi ko wani tufa mai taushi ban taba taba mai taushi ba wanda yake kamar taushin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ke wato hannayen shi shafin ne ma'ana masu kauri ne haka na ƙafafuwan shi to amma kuma babu wato kaushi a sama taushi ne da su sai ce dakhmun ra'as ma'ana ba mai ƙaramin kai bane kenan kan shi madaidaici ne galiban za ga mutum in yi ƙaramin kai to akan samun damuwa ko ga hankalin ya yi ɗawo kaɗan ko kuma shi dai kan in yi girma da yawa matsala ne kuma in yi karanta haka to me ake so madaidaicin shi wani sallama dakhmur ra'as ma'ana ba mai karamin kai ba ma'ana kai shi madaidaici sai ya ce dakhmul karadis ya ce wahiya ru'usul izam ma'ana mace gaban shi duk gafunan shi manya ne mana ba ƙanana ba ne kina waɗannan sufofin shasunul kafai wal qadamai dakhamur ra'as dakhamul karadis duka waɗannan suna nuna irin wato gini na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya mishi gini mai ƙarfi wanda gaban shi ba ƙanana bane ma'ana kan gaban kasusunan shi manya manya an gane ko wani ke nuna mutum wanda yake wato halitta ce wanda take ginanna wanda babu tawaya ko ɗaya a tare da ita an gane daga wani kara gaisa da shi ma yaka ce ga shi mutum ne lahiyayye amma kuma akwai dan wannan kamar mai dan imasi imasi ga zaka yi hannun ma amma ka gasa za ka cewa ka gaisa da mutum wanda yake ginannan mutum to haka sallallahu alaihi wa sallam yake ya ce tawilul masruba almasruba wato akwai gashi wanda yake tasowa tun daga ƙirjin mutum har zuwa cibiya an gani ita ce masruba to mana yakan yana da wannan gashi na salasalama tun daga ƙirjin shi har ya zuwa cibiyar shi wani ba mun damu wani ce sabai sun rawaito wannan saboda su dama ana sa ne zane ake sawa da mayafi kuma lokaci aka wani abu yakan faduwa kana ta yi ma ya sabko haka to zuwa ba wani abu ne amma yanzu za ka rawaito wani babban malami ka ce kana siffanta kirjin shi da cikin shi za ce ya tafi mai ana ka gani to su can aji ba wani wannan mayani ne ake sa mayan kasuwa shi kaga wani lokaci yakan bayyana to sabai ma'ana suna suna bayanin cewa daga cikin sufofin shi yana da gashi wanda ya taso tun daga kirjin shi mai tsawo kenan tun hayya zuwa cibiyar shi sallallahu alaihi wa sallam sai ce iza masha takaffa'a takaffu'a mana idan ya tafi kenan yana tafiya ne da ƙarfi yana taka ƙasa da ƙarfi sai ke baka la fassara maka wannan cewa ka anna maryam haqqu min saba kamar yana sabkowa daga tudu mana jikin shi a kame kamar hadisin da ya gabata sai ya ce لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم yace tun da nake da ɗai ma'ana kafin shi ko kuma bayan shi ban taɓa ganin kwatankace shi kuma wannan siffar ta ce duk masu siffanta shi sallallahu alaihi wasallama da wannan suke siffanta shi duk wanda ya gan shi zai tabbatar da cewa bai taɓa ganin mutum ba wanda Allah ta'ala ya mishi baiwa da irin wannan halitta kyakkyawa cikakka ta kowane bangare kamar shi sallallahu alaihi wa sallam daga duk waɗannan sufofin da muka ji su ne sufofi mafi kyawu ga ɗan adam an gane ko da haka Allah ta'ala ya zabe su ya kimsa su a cikin wannan annabin annabin rahama alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam na ga zamu tsaya hadisi na biyar kin da yau insha Allah lokacin yayi kenan abin da muka faɗa daidai ga wani hadisi na shidda tare suke da wancan kenan za mu karanta shi kawai tunda wannan ma'anar ita ce ana hadisi na shidda malaka cewa حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه kenan wani hadisi na shidda da shida hadisi na biyar hadisi ne wanda wato matanin guda ɗaya ne ma'anar duk ɗaya ce kenan muka zo hadisi na bakwai za mu tashi da izinin da wanda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara fahimtar da Musa kun da ya yi mu zo sallallahu alaihi wa sallama da shi ya ba mu ikon hakikanin sanin shi da kuma kori da shi da rabauta duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك منه ولنا فيها صلاح الا انت ويسرت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعوه مستجابه اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته